أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara doron mu a markas ahlu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkara a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ladi tara ga wata na Ramadan hijira shekara dubu ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da goma ga watan hudu dubu biyu da ishirin da biyu a darasinmu na jiya muna cikin surta gafin mun tsaya aya ta tara yau insha Allah za mu tashi aya ta goma ta wannan sura surta gafin kayan nan akwai yan tambayoyi ta farko yana cewa me matsayin mutum ya addu'a wadda take ta tsakanin shi da Allah ta neman biyan bukata kuma sai dora kan stage ana kuma yadda ta laraba so idan da mun ci addu'a an san manzana ya ce addu'a wani ibada ibada ce kuma an san ibada ba su na riya riya tana rushe wannan aiki don haka mai neman biyan bukata ya yi kokarin yin abu don allah ya yi don wanda yake neman aure shi ba kayan tallatawa wani gaskiyar magana sai ta biyu dangane da bayani da na yi na da sai a rediyo na magana idar mace mai ciki wanda matsala ce wadda ake sakaki da ita kuma tana bata arme a yi zaman zina maimakon zaman arme saboda idda ƙa'ida ce sharaɗi ne ga macen da aka sake ta yadda shi kuma matar da aka sake tana shayar da nono sabuwar aiwa kenan wannan ijima'i ne ya sabai da 'yan baya na mazahi ba wai ra'ayi ba ne ba na wata maza ba ba a ce mu malikawa ne ijima'i ne duk matar da aka sake abin ya kan a zamanin sahabbai lokacin Usman bin Affan kuma a shi aka tabbatar da aka hayyau magabata kan haka suke hatta wani mazhabobi ba wani sabani tsakaninsu idan mace an san sababin tsayawar jininta saboda shayarwa ne bai ɗewa ta ƙare idda don ta wata uku in shekara ɗaya ne ko shekara biyu sai lokacin da ta yi jini ɗaya jini biyu da uku ta kwanta ƙare idda don haka idan macin da aka wa irin wannan suke ta yi armi kenan ta yi armi a kan armi tambayi da ta biyu baya to yaya wannan arman da ta yi yaya za a yi raba su za a yi don ba armi bane ba raba su za a yi sai bayan ta cika waccan idda kuma shi ma ta yi tashi daga baya nan ne yake da matsala tsakanin fiƙi malikiya da sauran masahabobi wasu suna ga cewa idan aka awa mace armi cikin idda aka kwanta da ita tarihin abada ne a abada babu armi tsakaninsu amma mun ce wannan hukunci ne wanda mai rauni dan umar bin khattab a zamanin shi ne abin ya shahara cewa ya hukunta duk matar da aka wa armi cikin idda armi ta haramta ga wannan wanda ta arma to amma abin da ya wakana magana ce aka yi cikin mutane aka yi tashin warko magana ta yadu amma daga baya in sai sai bin ali abun masara sha'ari sun zo sun wa umar inkari me yasa zai haramta abin da allah bai haramta ba da wata madogara za ka ce tare ma'abad wannan wanda ya samu kamar cikin tafsiri na jami'ar akamar imam kurtubi cikin bakara zai ga wani bayanan ta yi man kutu ya kawo magana shi da zai ake cewa malike ce kenan umar daga baya ya tabbatar da ba wata hujja ya ce to ya za yi suka ce kudin ta komo ta yi idda ta yi da idda wancan mun nata kuma ta yi idda sabuwa ta wannan kwanci da ya babu armi daga baya baya ta kare idda ta biyu kuma kowa ya ka takara hadda shi wanda ya ramar da baya haka haka abin yake da haka kenan shi ma wannan wanda ya wannan arme matar da aka saki ba ta yi ba jini uku ya arme ta raba ta za a yi bayan ta ƙare yadda kuma daga baya inda dama ya saki armanta amma ta wani iya wajibi ne da uwayen iya idan aka saki iyarka da sabon yawo to ka bincika haka kai ba zauri kaga zawara sabon saki saki daya ake cewa ko aiwa daya ya ce da gaggawa ya ka takara ka hin ka riga yi shi to ka tabbatar da ta yi jini ku ba ta ku shi ne kuma magana Allah sa gyara bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أنا الله سبحانه وتعالى هنا بام labarin abinda zai wakana a hilin kiyama game da waɗanda suka kafirce ma Allah ba su yi imani suna cikin baƙin ciki da damuwa da halin da suke cikin azabar Allah ƙwarai sun tada hankalinsu suna jin haushin kansu da kansu shi ne za musu kira na zolaya tada musu hankali a cikin wuta yunadau za a kiraye su a gaya musu cewa lamakotun la ya akabar mai makaci kuma a fusa da su da auna da iman fa ta kafuru fushin allah da ya yi a kanku ya yi fushin da kuke a kanku ma'ana fushin da allah ya yi da ku a lokacin da ake kiran ku zuwa ga imani a duniya kuka iya allah fushin allah ya yi kari a kan fushin da kuke a yau kuke jin haushin kanku da kanku kenan allah ya fushi da ku tun a duniya sakamakon rushin Allah shi ne anan lahira ta biyu kenan kan ku zaki kowa kan ku za ku zarga magana ke jin haka mai suka ce ƙalu قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل نعم ذات ربنا أمتنا سنتين وأهيتنا سنتين yanzu za su tabbatar da cewa ya Allah ya Ubangiji ka kashe mu kashewa biyu mutuwa biyu rayuwa biyu nan malamai magabata tun daga sahabai an samu gano kan wata mutuwa biyu ce wata rayuwa biyu ce imam ibn kasir ya kan asarkin amma ya yi rinjayar da cewa tafsirin abdullahi bin mas'ud da ibn abbas shi ne ya zama daidai ya yi ƙari kan tafsira suna fasar wannan aya da faɗar allah subhanahu wa ta'ala kai fa tafafuru na billahi kusur ma'amuwatan fa a hayaku suma mutukum suma yukum suma ilai toshe wannan aya ta bakara cewa mutane ta yaya kuke yarda ku mutarce mu Allah alhali wa kuntum amwatan kuna matattu nan mutuwa ta farko rushin da babu babu ku an waye gari ga kanan ga halittar ga dangan cikin babu rai ce shi ne mutuwa ta farko rushin rushin Allah raya ku kuka yi rayuwa ta cikin ciki ko kwa ta duniya kuma ya sake kashe saboda mutuwa tun a cikin ciki aka fara don da aka busa ma rai to yana jiran wani ya mutu a ciki wani bayan zo duniya da haka kenan wannan shine kenan rayuwa mutuwa ta farko rishi ta biyu ta duniya kuma rayuwa ta farko bayan babu kun aka raya ku sai kuma rayuwa waccan ta lahira kidan da su mutu kuma sa da sahihin ya shi ne suke cewa ya ubangiji fa atarafna bi dhunubina ya Allah min yarda mu mustahin yanzu wasu ne da su yi laifi me suke nema fa hal ila khuruj min sabil ya Allah akwai damar komawa da su shi wasu ne masu wasu a maida su kuma da su ba shi sai Allah ka ce walau tara idil mujrimun na kisuru usimin da rabbim inda za ka ga miyagun mutane da kaga abin mamaki lokacin da a yi yin kiyama ga sunan su sun kuwa kai saboda kuma ya kuna suna raba na abu sannan wasu amina Allah mun ji mun gani farji ina na masaliyan ina mukinun Allah mai da mu duniya wala mun yi mun yi imani babu shakka kai duk wannan tamanni ne neman abin da bai samu ba kenan duk akwai jan hankali tun daga duniya kana da damar imani ka yi imani kayan taɓa ci kuma tabbas za ta ɓaci kuma kai imanin ba lokacin za ka nema a mai loka yanzu kana da wannan dama baka mutu ba ya yi ƙoƙarin gyara kayan lokacin da zai zo babu damar gyara shi ne za su ce fa a tarafana bai zunubi na ya Allah mun yi hurci mun yi da mu masu laifi ne fa hal ila khuruji min sabil Allah ko ta dama komawa mu gyara babu يلا شي غبا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذلكم معناه الله ينا مغنى دسو إن مغنى yace wannan hali da ya same ku me yake ku haka bi annahu idza du'iya Allah wahda halin shine lokacin da aka ambaci Allah aka kira aka bauta ma Allah shi kadai aka ce a bauta ma Allah shi kadai kafartum ku sai ku ce a kin sai ku ki haka kin ba ku yarda ba kuna so a gama Allah da wani wa in yushrik bihi tu'minu ku he yadda ake shirka na kuke kuna yarda da mai ƙauya da surkulle da gama Allah da wani harkar tauhidi ba kwanci ciki haka za a gaya musu to wani magana yanzu dama da aka baku ta ƙare fal hukumu lillahi al-ali al-kabir yau hukunci gaba daya ya tabbata ga Allah wanda Allah al-ali ne madaukaki ne kuma al-kabir mai girma ne da suke nan ba wata dama ba ka da ra'ayi ba ka da abin waɗi kullum sai abin da Allah hukumta za ku jira sai jira hukuncin Allah shi na zaɓar Allah Allah ke yi
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من
نعم هو الذي يريكم آياته الله ولكن كرا أكاد هذا إبادة شيني كبدا مكو آيوي وإلي إلي قبدا بايا دين دك وانغا آيوي الله يتو في أنفسكم أفلا تبصرون هي كانكا كران كانكا كهارا لك نعم إن كان هذا هنكلي زغانو دي آية الله قدر الله حكمة الله وينزل لكم من السماء رزقا kuma Allah shi ne ke shirya muku ko sarkar muku daga arziki daga sama da daina arzikin ku daga sama da za a yi ruwan a ka tudu turu Allah shi ne mai wani mutu to ta yaya za ku yarda ku gama shi da wani ku ɗauki haƙƙin shi ku ba wani shi ne wauta ke ya ce ma ta zafkar illa manu ne ba kowa ba ke tsayawa ya lura ya wa'aztu sai wanda yake mai zamar da zuwa himma mana mai tawili wanda yake koma zuwa ga Allah shi ne ke zuwa ga kamar wazi da yake Allah sama da masu tauhidi laka ce fadu Allah
mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun dan haka ku ci gaba fadu Allah ku ci gaba da bauta kama Allah kuma bautar Allah mukhlisina lahu ad-din ku tsarkake addini gaba ɗaya zuwa kuma Allah da kowa magana kenan ka a gama Allah da kowa ko koyi kuma ku ci gaba da hakan walau karihal kafirun ko da kawar siki ko ku ci gaba da tafi da ku dan ba sa da kasar ku jayayya Allah ce ku ci gaba da bautar Allah ku ci gaba da kadaita Allah da ibada ko da kawar siki ci gaba رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
رفيع الدرجات ذو العرش أنا الله سبحانه وتعالى yana girmama kanshi Allah maɗaukaki ne maɗaukaki ne ma'abucin al'arshi duk da cewa suna fassara cewa mai daga darajojin bayi ko mai sulfafi maɗaukaka kamar da imam musulmi ke cewa wannan akwai kuskure kan wannan tafsiri masu wani tafsiri suna kaucewa wa Allah dangane Allah cewa na Allah iya sama wannan neman kaucewa wancan tawilin shi da suka kawo ga wannan tafsirin kurin Allah maɗaukaki ne kurin Allah maɗaukaki ne shi ne ma'abutun al'arshi istawa al'arshi yulkin ruhu bin min amali Allah yana aiko ko sabakar da wahayi kina nan wahayi na zauwa da umarnin Allah Allah na zama man sha min ibadi daga cikin bayin shi Allah na jefa wahayi zuwa ga wani mala'ika zuwa ga wani bawa cikin bayi na mutane a matsayin manzan Allah kina Allah shi ke zaɓen wani daga cikin bayin shi ya aiko mai wayi ta hanyar malakar jibril kuma na wayin da Allah ke sabkarwa liyunzira yawmal talaq liyunzira yawmal talaq dan ayi galgadin ranar halwa an ce yawmal talaq iya daga cikin sunayen wunin kiyama rana ce ta haduwar kowa da kowa mutum da nashi masu imani da na banza da mala'iku da aljannu da mutane Allah subhanahu wata'ala zai zagwa ba su dace da girman mulki shi rana ce da ba a barin kowa zai halarta shi ne matsala rana haduwa wunin kiyama ke ya ce wannan rana yau mahun ba su ranar da kowa ga shi na ahili kuma a ranar ba wani abu da zai koyo an ce hilin kiyama ana zawa hilin kiyama ya mutumula sarai da ta kadu kuma hafiya ba wani abu yadda mutum yake haka ta tashi a nan duniya ake munawuki ku zama da shi kana ga mai imani ne kuma soyayya ne shi kuma munawuki ne amma a hilin kiyama mutum zai zo yadda yake yadda yake zai zo ba kwana haba ba magana kwana kowa zai zo hilin kiyama da mimin shaida mala'ika ya mashi da wannan wani in sallah kake in azumi in mene ne in barawo ne in nan dan hora ne in mazina shi ne ya mashi da haka ba Allah ce kowa haka zai zo an ce rayuwa ta hakika za a yi eh ba wani kowa inda kake haka zaka tashi da haka mutum sai zo kan shi yanda kaga mutum ka gane sun bane haka za gane shi irin kiyama ba wani bayan ga maka kayan aji irin kiyama yace la yakhfa ala la yamidu shay a wannan rana babu wani abu na bayi da yake ɗoruwa ga Allah babu wani abu da yake ɗoruwa na wajen Allah komai a hili yake kuma shi mai hukuncin shi ne alamun gaibuwar shahara masanin ɓoye da hili a wannan rana ana tattatar kowa da kowa gaba ɗaya zai magana ta izza da buwaya limanin mulkul yau a yau ina wani mai mulki ina wani mai mulki a yau na unguwa ko na gari babu ba wani mai magana nan ta suna ka bayanin cewa bayan Allah zai wani magana limanin mulkul yau zai so uku ba mai magana ba mai amsa ba zai mai dama kai shi jawabi lillahi wahidul qahhar mulki gaba daya ya tattara yau ya koma ga Allah makadaici alwahidul qahhar wanda a ranar kiyama motsi ma magana ma hanci kai na aka ba ikhtiyar kamar ka banza ko ta kwarai an baka dama ko ka saba ma Allah ko ka yi zini ko ka ba Allah kana da ikhtiyar amma ka zaɓi ana amma mutum sai abin allabe su kana da dama ka ci halak ka ci aka shahara kakka yi zina ka je masu kai armin ka biya sha'awaka wani ta shi sai zina kuma a gaban ka kasan wani iyawa an goku arman ma zai iyawa ya kashe kudin babu dama ya biya sha'awar an amshi ba wani nima kai Allah ya baka ci amma ka riki sai halaka mai kai kama an shiga an shiga hakkin ka ba an bada maka ga sunan mutane nawa suke ba su biyan bukata gobe haka Allah ya su kun haka su duk Allah ta maganin duniya bai musu kai an baka ma ka cika hakuri ya rami to a lahira magana ma yan cika ka zama tiligide kamar rogo ya yi ɗaya kwaro eh ba ko yi ba ba amshi amshi Allah zai magana limanin mulkul yau a yau mulki na wane ne lillahi alwahid alqahar mulki gaba ne tatar gaba da yau ya koma ga Allah mai rinjaye
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت أولا رانا za a saka ma kowace rai gwalgwadon abin da ta aikata a duniya la zulmin yau a yau ba a zalimtar kowa ba a rage maka lada kuma ba a tsalora ma zini na wani sai ma rama ta Allah sai dai a lullumka maka lada kayi daya a lumka maka baki abin da Allah su amma zini yanda kai ba karama kudin shi ne adalcin Allah kenan ya ce da zulmar yau a yau ba a zalimtar kowa kuma inda Allah sare yi nisa kakka ga wajen wani rikicin shekaru ana ta yi shekaru ana ta yi da yawan mutane halittun to Allah mai gaggawar sami ba wani bata lokaci shari'ar duniya ake shekara daya ta sami a shekara na yi aje a dawo bakwarin da ya wusa mu aje a dawo shi shi duniya fitan gaskiya ba sa abu da kai yi bincike ne yake shi alƙali ya aiki da zahiri shi kuma ya yana ce ba yi ba wani ya ce a yi ta zo abin kenan a yi ta bincike ta kai musan gaiwa Allah wasan gaiwa eh ya san haƙiƙa lamarin kuma lokaci guda ba ba da duk yawan wannan rikici za a ƙare kamar da ka san balle ga mai imani dan lokaci kowa na gare shi Allah kai mu gina aljanna ci gaba وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين na'am ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع na'am يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور na'am Allah ce wa anzirhum yawmal azifa yawmal azifa al azifa an kira yi kiyama da al azifa dan ganin abu ne kusa kamar yanzu ne gab Allah ta musu galgadi da rana makusanciya kiyama kenan ya shiga maka halin da halin wani kiyama ga mutane idil qulubu ladal hanajir kazimin lokacin da zukata zukatan wasu bayi zuciya kamar ta huta ta kawo kirji kazimin suna cikin halin bakin ciki yan wannan ana sifanta mai da bugun zuciya yake a kiyama yan uwa wannan wani wuri ne wanda za mu ɗi sakamako wanda babu wata dama da za a komo a sake sabo duk wanda sai wajen jarabawa tun daga talakwal ko wani takara an yi ƙura'a ana jiran sakamako duk wanda ya san yadda zuciya take bugawa me ya bugawa zuciya ba ta san ba sakamakon tana gudun ya zo yadda ba ta so ka ga mutum dak dak dak zuciya kuwa sau na tana kadawa dak dak dak in waka surar ta irin wannan dashin hankali da kake yi na bugun zuciya lokacin da take jiran wani sakamako majahul ba ta san baya zai wakana shi kuma sakamakon da yake jira ta duniya ɗan mene ne ya ana iya sakewa in shahada ce in musamman ina iya sakewa takara ina iya gwari in kama wancan abu duka mana ya burin da farcin gaba ɗaya in ce kuma in rayu in rayu kamar da kowa ke rayuwa in hima wanda ya da kwace rayuwa tabbas nawa aka yi baiwa allah ma mutane baiwa da yawa mutane suke tada hankalinsu ko wani yaron ka dai ya buga bisan wani sai ma wani hetsani yaron allah hetsani yaron ya ka san bak dole ya san bak duk masu rayuwa nan garin bakare su a masu kudin garin nan kada ko goma da yau samu biyu masu bak da wuya da wuya sa masu baka biyu wai ma samun da ya san biyu to rayuwa suke mai baka ya zo masu aiki su biya shi mutane su tara hankali kuma tsada yaro hankali ko kai kai ce kuna labarin mai kudin duniya bilgin wani tarihi shi buga ya buga ya buga jami'a kasa bari wallah bari bari ne ya komo kuma zai da baiwa da manzo Allah bari ya komo kan kanta kuma samu ya samu abin da yake yan wannawa a shahada fa ko birebe wata maciyar ce kun biya ba da ba da bai a cewa ku ci biya gari ba a da yawa wannan abin da ka rasu yana wata baiwa da Allah mishi mu anan ya ce kun shikenan ya isho shikenan ya shan shayi ba haka ba mutum baiwa ta Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-mu'min al-qawi خير وهب إلا من الضعيف من من الضعيف تو في كل خير إذا سأل ما فوق ولا تعجز يتي مؤمني من كثر كثر الله يسنش يا هي الخير أو تعالى كذا يوصل الريو يتي أنا متكلم ما الخير دين ديك ka samu cika suka gaji ka ce a shi kenan a ka cika wani neman alheri haka Allah kadara ka sake neman alheri a wajen Allah ba a san rago ba a san mai sarewa ka nemi wannan bai ba ka nemi wannan Allah ba ka ci nasara yan wa'ulan na ga wani na mutum biyu kuma da suka taso wallahi kuma ni mashin ne wannan ne daya birebe da sojan biyar cewa wallahi na zama na banijar a wasa ce Allah ya yi kudi shi biyar birebe ya buga ya buga ɗaya baka yau su shige bak Allah wani duka a yanzu a Nijar suna cikin dole a sansu suna wurin da a sansu wallahi wallahi niyya ce kurum niyya ce kurum sai sun yi kurum niyya ce Allah ko sai abin wallahi ko ne zakadin da aya ko ne kadin aya kolon wata au kategorin Niger amma an buga inda shi ke da sare kuɗi da shi shi aya yayi niyya kaka sare a rayuwa kaka sare a rayuwa wallahi da haka ba wa yi alkhairi a wajen Allah kuma eh muna maganar wajen bugawa zuciya wanda san bugawa wajen neman shahada ko ba ta ba sakamakon wani da aka yi ƙura'a to wannan muna maganar na duniya sakamakon ana iya sauyawa kana iya saki abu amma shi ne ta kadawa wanda ya san kuma za wurin shari'a ka je shari'a ana ɗan uwanka ko kai a gidan cucu ka gaisa ake tare hankali amma duk wanda wata shari'a ce ta duniya za ka kasa ka hutu ko ka sake hanya daban to ina ga aka ce yin hilin kiyama ne ranar da ba abin da yake ɓoyuwa ba cuku-cuku ba aboka kurin gaskiya take aiki kuma idan aka ma wannan hukuncin ba wani daga tsara babu hurin wuta ce ko a janna ka san tashi hankalin ba sai an gaba shi da nake barki da Allah ke suranta mana abin idil qulubu ladal hanajir kazimin lokacin da zuciya ta kama ta kama kogoro cikin halin bakin ciki malakin malin zalimin min hamim wala shafi'i yuta duk wani azalimi a ran nan ba wani masoyi da zai so ya maka wani amfani ba wani mai ceto za ma da'a ya huta ga cikin halin da shiga kowa ta kashi kowa shi kuma Allah ne wannan hukunci ya alamu khaibatul a'yun wa ma tukfi sudur wani ma mugun kallo da kai kallon muna wuce da kama wata Allah ya gani da eh khaibatul a'yun muna wuce kallo kallon fata kallo na muna wuce eh kai kai muka gani kalla da kyau ka ji ka ji ido maka ne magana magana Allah shi ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laka laka al-ula ganin farko ka kalli mace ko na abu kalla to na farko ne ba ka magana shi amma ka sake komawa dan Allah iya gani ko zai mu hukunci kanshi eh mana hukunci ido kenan mana hukunci ido tunda na da kan isa ko da aka samu lokacin annabi suna sallah a sahun baya suna leƙa mata daga baya kana ko ruwa ta gaskiya ya tabbata ko ruwa ta gaskiya sai ko na gudu na ko su ana sallar sai kuma sahun baya an ce akwai wata baya ka koma saman baya don ka juya haka su da ya kare kayan shi dai a yin wa'ala muhim amma dai wani ido kine da allah ya samu na hukin ido mai kallon muna huci allah yana gani kuma ta kufi su dur da abin da zuciya ke ɓoyewa da allah ya kuma shi ne mai wani hukumshi a wani rana allah ya kama ta imani والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير نعم والله يقضي بالحق ألا شيكي حكمتي دغسكيا والذين يدعون من دوني لا يقضون بشيء وإن وند aka bauta mu wanda ba Allah ba gaba da kaf ba sa yi hukunta kun ko ne ba sama sama kowa ko ne inna la huwa sami'ul basir shi kuma Allah shi ne mai ji kuma yana gani iya jin kowa yana ganin kowa iya ji iya da abin da yake wakana Allah ce gaba أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق na'am ɗan wa mun rihe da wannan bayani na baya da siffofi suna Allah siffata Allah as-sami'u al-basir wannan yana jin hankalinmu kan kasan da abin da kake iya ji kuma yana ganin ka shine kuma sama ka kasan ana jin ka ana ganin ka Allah ke ba mu labarin jan hankalin da wanda wanda ba da yawa kana yan baya aw lam yasiru fil ard shin wai mutane ba sa bulaguro yawo na bude ido cikin kasa su je su ga fayanzu kaifa kan akibatu allazina kanu min qablihim su ga ƙarshen al'ummomi da aka kare su wasu ka butulce mu Allah ka je ka ga gidajen adawa na samudawa da gidajen fir'auna yau suna nan ba labari ba da ma'aikata na kurin na takarda ya zama labari ne suna nan asarfin su iya nan ka karanci tarihin adawa da samudawan wajen ƙarfin jiki da tsawon rayuwa nimomin da Allah musu da dukkan rayuwar duniya nima ta duniya da shiga yau gidajensu da labarin yadda Allah ya da su shi da magana kenan su yawo saman ƙasa su diba ta ga ƙarshen al'ummomi kafin su wanda kanuhum ashaddu min quwwa wa asaba fil ard in ƙarhin ne bala'in ƙarhin da su yi su yi ku ƙarhin kuma raye ƙasar raye duniya su yi eh sun raye ƙasa wasar al'adar amaruwa aka sami amaruwa da ce in raye ƙasar ta su yi gidajen gidaje nan da za ku san amincin gidajen da kyawun gidajen mutum ya je kasashen asiya ka ga gida da aka yi da dutse irin adam fasarcin gidan kofar gidan da yadda aka yi adam abin birgewa har a yau kuma wannan gidan ba shekara ɗari ba shekara hamsin ba gidan shekara dubu uku da dubu biyu dubu yau iya nan da adan shi da komi amma mai gidan bai nan mai gidan tuni a gidan wuta tuni an tahi suna nan sun tahi suna jiran kiyama masu gidajen wanda yan wa har a yau wani sabon suka ci na wannan na aljebar aljebar kama aljebar masu dalilin da mutum masu sun san irin labarin ginin na wannan na masara ita firamid firamid kadai ta isa wa dan adam cewa yan warkon sinimu har yau ana bincike har yau bai kai ba yaya wata wata kila a wata lokacin fir'auna a wata zamanin da wata na'ura aka hau da wannan buragina iya kai zai kace kana da jin labarin ta firamid sama aka kai ta abin mamaki gini ne abin sha'awa daidai sai ti sak awa ne iyakar kwarewa a ciki akwai birgi mai taku ta biyu birgi daya birgi ne taku wallahi suna nan wadanda wacce a takarda ko a lahira a duniya suna nan masa birgi a kwata turaton wani jeton abin liwai an tsara su kuma ƙololuwa sama an san dai wani bukatu mai ɗaukar shi ɗorar shi daga ta na mazhau tsarin da kwanaka har yanzu tsarin ne hayo adam iya ciki na ilimin duniya wanda ana bincike ya aka yi ke wani yan warkon ba jahilai ba da ba akwai ilimin allah ba su ilimin idan nasu kuma da ƙarfin jiki wannan abin kuma ya sa mashin da ƙarfin tsiya sai ta sai kuma ke dutse ya sa ta ka gyara gyara ta ta kame mai da ba abin da ke so ta ƙarfin kura ba wani magana mashin ba mashin ba ce kuna kuyi ake da mashin kuwan samin an tara mutane hankali ya ce wa'annan mutane ƙarfi su yi kutsannin ƙari wa asaran fir'ada kuma su yi kora ya ƙasar kirkir sauran su a kasar wallabi da lobi amma wa'annan mutane allah ya kama su dalilin ne wanda yanzu ku kuke aka ta ku zo ku hata ku koma ga Allah kuna kaman kun faɗi ne yake laihi ne ba wata kuma Allah ba laihi laihi ne kuna bi zunubihim yan wallahi mutum bai ƙara amma sai kana karanta irin wani ababan ne yanda irin garuruwan da aka gano a ce bayan shekaru masu yawa wani garin ma ba a san tarihin shi kuma gari ne an yi mana gari ne ginin ne tsararre amma yau a cikin ƙasa sama ka tafiya ana rayuwa an manta ma da garin gaba daya kan ba taɓa yin su ban ma labarin su wasu garuruwan Allah kada san gani shi to kenan mutum jin daɗi za mu ce wadata ko ƙarfi kai rudu a kan kamun Allah Allah kan yi talala ba man shaɗi zai barin bawa cikin abin da ke na ni'ima da komi ne kamar Allah ya san shi da kowa ko ma wata ilimin dabarar shi ce kayan Allah kama shi kuma yan wani abinda muke da garanti tabbas kan shi abinda manzo Allah ya ce halaka mu ne gaba ɗaya ba yi da kuma tsammanin cewa wani al'umma ba mata azaba ba haka bane ana mana azaba wani bangare amma wasu kufana ko balaka girgiza kasa har da Allah iya yi gaba ɗaya ne ba abin halaka mu gaba ɗaya in wani ya yi ma ba kama ba da kamo ta cikin musu ka gama yau ya ce fa hasan wallabi dunuyin Allah ya kama su dalilin laifinsu wa makana launin allamin wa wannan lokacin da Allah ya kama su babu wanda ya zo kiyaye su ya kare wasu azabar Allah duk Allah gama su ba wanda ya zama kiyaye ba a gare mutum ya kai shi ذلك بأنهم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب نعم ذلك دلنا على أن إشارة دليل كم وإن بيع الله مس عذاب على جميع أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات وإن متى نذكر الأولى كان لكم manzanninsu sun zo musu da hujjoji ba haka suka zo cikin manzon Allah ne a duk manzo yana zama da wata alama da za a gano manzo Allah ne amma kuna kiyawa ta kai kun an kiyaye yace fa kafaru suka kafirce wa'annan hujjoji na manzon Allah bayan wannan ne fa akhadahumullah Allah ya kusa kamu kamu na azab shi kuma Allah innahu qawiyyun shadidul iqab shi kuma Allah mai tsananin ƙarfi ne mai tsananin hukuma ne in ya kama mai hankali da tsorace mu tsorace azabar Allah hukumar Allah su ma wa'azi aka tai irin da nake ake wa'azi a su a bar zina a bar shan giya a bar duwani kuma da na yi wasu na yi suna zama yanci ne shiga ma a ce ma baka baka hana ka zina wa an shiga rayuwarka eh ita cikin rayuwa dokokin turai ka ce zina laifi ce shiga haƙƙin shiga yancin haƙƙin haƙƙin adam lokacin da turkiya mai jin abin labaru turkiya ta nemi shiga cikin ƙungiyar turai daga cikin abin ashe mata da harko ma ke akwai wata doka a ƙasar ku wannan doka ta haramta wa mutum zina ta hana shi biyan bukata lokacin da ya so ɗaukar zina zai wannan ta saba haƙƙin adam ko kuma ƙasashe na masu 'yanci dole ya suka ɗauke dokar ɗaukar zana laifi ce kudin suka ce laifi zana ba laifi bace zana su a wajen su yadda namiji zai iya sha'awar wata ya je biya bukata wadda yake so kuma mata ka ta biya bukata da wadda take so yanci kai kai da gaje kai ya ce kai bisa kai shi ne ta mata ya ta yi ta yi abinda kusa ce ga laifi ne a wa mace ya da ƙari gurin ba ta yi daba shi ne biyar shi ne haɗe wani shi da yi a yamma turi amma ta yarda a haƙinta ne haka liwadi da ake magana a yau hata kai a wasu wurare a yan da ba a yan da musu yi arme ba da za ta kai arme aiki kuma an ce yanci ne a wasu wurare suna zanga-zanga a basu damar yin arme to wasu yake kuma kan ba komi shi ke da kuma kamar da ba ne a gari kaza an yi kaza an yi kaza duk ke kamar ba komi Allah ba san Allah ba ne Allah yana nan yana gani kuma shi san shirin da yawa kowa kaka ce wa shi ke da wa kare ko a ta banza ne Allah ba haka ba su ma yana haka da mu kamar ba komai annaba Allah ne take da wa'azi har ma wannan annabi kace shi ma akwai rashin da garin gaba daya shi daga ba da kuma kan kama shi kuma zuwa gaba lokacin da Allah ya so shine cewa Allah fa akhazahumullahu Allah ya kama su innahu qawiyyun shadid Allah mai ƙari
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب نعم إذن واجب رتم من جلباري أن الله يدعو وسيركم al'ummomi masu ƙarfi da komi su kuma za a kamar labarin wani tsageru wasu tsageru za a bayanin mai ɗan wani a ɗan abu a bayanin ta hanyar jimlace don za a ɗan maka bayanin ɗan dalla a ɗan wani bayanin a ɗan wani da bayanin a cikin irin wani tsageru duniya ta san su Allah ce wala kada arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin mun aiko da Musa ya zo da ayoyin da hujja karara abin da ke tabbatarwa cewa shi manzan Allah ne ina ka aiko shi ila fir'auna wa hamana wa qawm me ya mai wannan duniya matsayi ka tsige rune duka wani zuwa ga fir'auna babban da hamana waziri da qarun shi kuma tsigeren cikuri kurin kai tsigeren cikuri shi qarun isra'ili ne dan wani musa da kabila na cikin kabila kabilawa shi kurin kudi ne kurin ge kudi ci kurin isra'ili ne dan wani musa ne da cikin kudi wannan uku allah ce ya da musa da ayoyi zuwa gare su zuwa ga fir'auna da hamana ya ce dan karu na uban ne ba da bane ba karu ne kai shi a saka suka dan karu ne a uban ne karu ne kai shi karu ne kai shi faƙalu sahirun kanta duk wannan sun dangana wa Musa annabin Allah cewa matsayi ne kuma ƙarya yake to me za ka yi mamaki kai mai wanda ya ce ƙarya kake waye kai waye kai ma ka kai ma wannan manzon Allah ne kuma da fannin ma da ƙarya ce makarici ne matsayi ne me yawa kana فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال
yan uwa Musa alayhi salam cikin tafsirin mawdu'i da muka yi mun yi darasi bakwai muka yi kuna kan Musa kuna darasi bakwai muka yi ana kenan na a takaice Allah subhanahu wata'ala ke bamu labarin falamma ja'ahum bil haqq min indina lokacin da Musa ya zo wa da waɗannan bayi da aka aika shi zuwa gare su ya zo da hujja da gaskiya ta musamman daga Allah bayan yanke hujja da ganin aya a mun karanta a baya katima na shu'ara fir'auna ya nema da Musa ya zo da awar shi manzo ne daga Allah ya nema daga ni ya aka zama manzo na Allah bayan kai anan muka rene ka a gidan muka tashi muka baka ci da sha kuma ka wani aika aika ka tsere ka bar garin mu, kuma yanzu ka dawo kai da wakil Allah ya koma a shi ba na haka ne ya ce akwai da- akwai bayani ci kwari akwai aya musa ya zo da mai sanda ko ya kuma macijiya da hannu mai haske dole ya gwada ma fir'auna fir'auna ya kiya ya kira matsawa sun kawo musa ya ci nasara kansu yanzu dai nan ana gaya mana ne bayan kin gaskiya suka yi bata yanzu nan ƙalu kutulu a bana'in da dina amonu ma'a yanzu da abin da ya wakana ne a shiga wani bani isra'il abin da ya kasance na cutarwa da yawa bani isra'il maimakon ya ba gaskiya ya mai ƙauya a a yanzu doka sabuwa ya hudu da kire sabo daga fadar fir'auna a ci gaba ku kashe ɗiyan maza a kashe ɗiyan maza duk wasu ka imani da musa a kashe kafar ɗiyansu maza a kashe wasu ta yi wasu an ɗiya mata a basu an san bayi da kuyanku amma duk namiji a kashi haka fir'auna ya shirya don gallazawa a banu isra'il Allah ya ce wa makazin kafirin illa fi zama duk wani kulli da kamuri zai yayin ya ta yi a banza ga cin nasara fir'auna ya wannan hawan ya bada kiran musa ya ci nasara ya bata gaskiya duk abin da ya ta yi da barazana su kawurci a kama a yanka yau kaga duk lalata banu isra'il su furta an kashe an kashe ya maza an musu azaba amma har suna suna nan tare da musa ba su shirka ba ba su ba su shirka ba tsakiyar da su daban masu suna firawar ba allah ba ne duk da baki ne a garin yan jirani ne amma suna nan kan aƙidar su ta ta annabawa addini ya ku haka aka ta fafatawa ya ce a kashe ya maza a bar da ya mata yanzu wannan doka ce ta fir'auna kuma sun fir'auna ba shi da yan adawa balle aka yi asambali a ce a tattaba me ya ce gaba وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد subhanallah wai yanzu ga fir'auna kenan magana fa wa qala fir'aun zaruni aqtulu musa wala ja rabba yanzu fir'auna yayi zai ce ku bar ni sanan kawai kawai da magana ku bar ni kuran zan kashe musa ko a huta ko a huta yaje kira ubangijin da shi ni shi kan taka wai a bar ku shin kenan fir'auna bai ne ma ba shi hakuri ku bar ni zan kashe shi in je kira ubangijin nashi kuma kuma yanzu yake musu magana inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yusrifu al-ardi fasad ina tsoro jama'a wannan bawon asan zai canza muku addini sabon addini ya kawo da wai wai wai zubu sai ki wai fir'auna ki wazi ba wai ke ji hankali ɗan wai wazi ke mai da ɗan garin fir'auna ne ke wazi yake wa'yan garin su wazi musa ya kasa ma addini zai bata addini eh eh ni a kasa yin mutum da ina tsoro ya canza muku addini a wani an yi su filata fasad ko ka kaɓar na saba ƙasa ya ɓata ƙasa domin musa ya haɓar da shi ba shi ba yanzu ya yi ɓanna kuma ya ba shi tsoro ga musa musa kai maɓandaci ne ke nan a bar shi ya kashe shi ko musa ya ji wani labari mai ya ce وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب na'am wa qala musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum dan wannan magana an yi ta hada fir'auna ya wannan sanarwa wanda kuma ba mai ce a ku musa wannan abin ya ji wannan barazana ta fir'auna musa kai tsaye ina madogara ina wurin komawa allah shine wa qala musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum ni ina neman tsari kariya a wajen ubangiji na ubangiji ina neman ya kare ni min kulli mutakabbir dukkan wani mai girman kai wanda lamin biyo min sabu wanda ba shi da imani da wani kiyama Allah ka kare mu sharri shi wannan haka yawa kan a fadar fir'auna Allah kai mu gobe muka ya ta kwashe insha Allah Allah kai mu gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
shi ma ce shi ma ne ya fi ya za a wasu Thank you.